الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau shi daga watan rabi'in al-awwal shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in daidai bayan hijira wanda ya daidai da iya sha hudu ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya dan ba manta ba muna cikin littafin mu alwaji fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz na babban malami dr abdulaziz badawi mun tsaya a darasi na nawa arba'in da eh da biyar za mu tafi darasi na arba'in da shida wannan littafi mai albarka muna kuma cikin gabar da malam yake cewa a kitabul janayi inda malam yake biya mana hadisin barawu dan azib babban sahabi na annabi alaihi salatu wassalam wanda yake bayani akan yadda ake ɗaukar rayuwar mumini to kai tsaye kuma bayan mun yi wannan gabar da farko lokaci ya cin mana muka tsaya a nan za kuma mu tashi gaba ta biyu mun ji yadda ake ɗaukar rayuwar mumini wanda ya mutu wato yana mai imani da Allah maɗaukakin sarki zai haɗu da Allah maɗaukakin sarki salim alim amma idan ya kasance goma bayan haka ne shi ne za mu ji yanzu mali ce kala annaba alaihi salatu wasalam ya ce wa inna al-abda al-kafira shi kuwa bawa wanda yake kafiri ko fajiri ko fasiki kafiri kai tsaye kowa ya gane fasiki kuma wanda yake sabo watakila baya bayyana yana koye fajiri kuma wanda yana bayyana watakila zai yi faɗa ma a facebook duk abin da za a yi ko kuma ya zo ya samu abokansa ya gaya musu shi ne fajiri wannan za ku ga shi baya kunyar Allah wanda annabi alaihi salatu wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki yana yin gafara hadisul qudsi ga dukkan bayansa illal mujahidi amma banda masu fito na fito shine wanda zai sabo ya zo ya fada to irin wayannan ana ce musu tsoron sukawa ba imani mutum in yayi sabo wanda ya tsuya to ya san ba shi kuma ana sa ma ran Allah ya da zai iya duwa kuma idan dai nadawa ta kama shi ko shakka babu wannan ana sa ma ran da ya tuba Allah zai karba amma idan yana yi ya bayyana ya fito da shi fili to ko shakawa wannan ana jiya matsoron cikawa babu imani to shine yake cewa shi bawa kafiri idan kana fin kida'in min ad-dunya idan ya kasance wato fin kida'in min ad-dunya yayin da zai yanke daga duniya gaba daya zai rabu da ita wai kibarin min al-akhirati ya fuskanci lahira daidai lokacin da zai rabu da duniya ya fuskanci lahira na zala ilayhi min as-sama'i mala'ikatu sai wasu mala'iku daga sama su sako gurin sa sujul wudu masu bakaken fuskoki kun ga mumini mun biya cewa da fararen biyul wujuhi da fararen ne fuskokin suna annashuwa to wannan in suka tashi zuwa za su dole bakaken fuskoki ma'ahumul musuhu tare da riga sakar wato wadda aka yi da da sakar fatar raƙumi amma mai karara a jikinta an san karara ko? eh? gaskiya ba kai zaman ƙauye ba wadda ma'azin karara na? malam ma'azin mai sani ba ma ne a tsakani da Allah ka san kana da ko ba bai san da ba yawwa ba dole ba ne abin da za a yi ko malami ka ɗan sabo ka ɗan ka saba ka san zai bayani da yadda take ko zai ku gane ta malami zai samu ɗan ƙanƙanuwa suka saba da yawa ba ma kaɗan za ka samu amma wa zai iya mana bayanin karara ya nazibiya take Mm. Mm. Eh. Ah, to ai baka faɗi abin da muke so ka faɗa ba me take yi har mugun kaikayi za ka ce mugun kaikayi ne da karara Allah kuwa sai ka yi karamin hauka in aka saba karara ba normal kaikayi ne da ka sani na kulorokin ba ba ba shi bane zo da haka ka ji ko dakta ya ce an yi tufaki duk duniya ba abin da ya bi ta kaikayi to ita ne a cikin rigar da za a sa za a tuwo da ita fatar fadar rakumi kuma duk karara ne a jikinta wannan karara to bara mutum za a yi da ita fa yaji ni tuna minhu malaikun nan masu bakaken fuskoki da rike da wannan bayanin ko riga ko tawul na karara sai su je su zauna a gefen wannan mawacin majal basari in ya daga ido zai gan su iya ganin sa shi wannan da zai mutu kamar yadda shi ma mumini ya in ya daga ido zai ga wannan masu fararen fuska iya ganin idansa to su ma wannan masu burgitawa iya ganin idansa zai gani tun da yaji wa malakul maut suna zaune su za su fara zuwa idan shugaba zai zo guri ai kun ga sai yan tawagar su sun yi gaba su saboda haka sai kawai mala'ikan mutuwa ya zo kamar yadda muka fada muka ce sunansa kenan haka Allah ya kira shi haka annaba alayhi salatu wasalam ya kira shi gashi mun ji a hadisin barawo dan azib magana isra'a wato magana azra'ilu ko isra'iliya ce mun kuma yi bayani matakai na isra'iliya tashin da ya wuce guda uku saboda haka ma anzala lahu bi hadhihi sultan isa aka gani halitta tafan kiristoci ma sunansa azra'ilu saboda labarai ne na yahudawa su suka ce sunansa azra'ilu yawa ko da ka iya ganin sa kai karo da jiya wani hadisi to bai inganta ba ba shi da inganci sunan mala'ikan mutuwa malakul maut kuma a cikin ka'idar imani da mala'iku shine ka ba su sunayen da yake nan wanda ba ba suna ba kai shiru da bakin ka jibrilu Allah ne ya faɗa israfil annabi ne ya faɗa malakul maut ko mika'ilu Allah ne ya faɗa duka wannan sai ka ba su sunan yadda yake idan mala'ikan mutuwa ya zuwa ta yi jirisa inda rasu yana zuwa sai zauna daidai kan daidai kan mamacin fa ya kuli zai ce ayyatu hannasul khabitha ya ke wannan rai wacce take mummunan rai a can ma zai ga ran mumini ayyatu hannasul mudmain ya ke rai wacce take wato nutsatsiya wanda suka zauna a karatun mu na rijal wani sa aula rasul da muka zama ai da muka zo kan turjumanin qur'an abdullahi dan abbas mun ji abin da ya faru da shi bayan ya rasu da aka je binne shi ana tafiya wanda suka je binne shi suka ce sun ga wani farin tsuntsu ya zo ya shige cikin cikin na akinsa wanda kabari cikin makarar gaba daya ba gan shi ba ba zan kuma wato inda ya je buya ba amma da aka zo saka shi a cikin kabari an ji wata murya cewa ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah wannan an ji lokacin da ibnu abbas ake binne an ji wannan ya ke wannan rai wacce take ne nutsatsiya ne nutsarwa irji'i ila rabbiki ki koma zuwa ga ubangiji radiyatan kina mai yarda marziyatan abin yarda fadkhuli fi ibadi ki zo ki shiga cikin bayina wadkhuli jannati kuma ki shiga aljanna da wane mutum saboda haka shi kenan ai abin da ake nema ya samu to saboda haka nan kuma za a ce ya ayyatu ayyatu an-nafsul khabitha ya ce wannan rai mummunan rai ukhruji ila sahadin min Allah ki fita ki koma zuwa ga fushin Allah azabar Allah shine as-sahad wa ghadabin da kuma fushin Allah madaukakin sarki shi ne abinda wato malam da hawiya yake cewa Allahu ya zubahu wa yarda ko Allah yana fushi kuma yana yarda amma fushin da ya dace da shi yarda da ta dace da shi kamar da ya kawo a wato matsala ta wajen tamanin da wani abu to sai yake cewa kala sai ya ce fata fara fi da sadi sai ran ya tarwadu ya fage a cikin jiki in kun lura na mumini ai zaro shi za a rika yi kamar yadda ake zaro gashi a cikin silin mai ko kuma kamar yadda mai yake tiltilowa daga bakin kula ko ko kwalaba haka ran mumini zai fita amma shi wannan na fasiki fasiri kafiri sai tarwada a jikin ya fashe gaba ɗaya mu jikin sai ya fashe bayan tabi'auha sai wannan mala'ikan mutuwa ya rika fisgo shi tunda ya fashe yanzu ya falsafa ko ina to sai a rika fisgo shi kama yin jaza'u safuri asmanallah kamar yadda ake fisgo kaba ko jijiyar bujiya da ta tumbuke a ƙasa nina sufil mablu ko kuma kamar yadda ake fisgo gashi daga jikin auduga almablul wanda aka jika a samu wani wato matsayi fata wani abu mai baki da yawa kamar kum wanda yake na ƙarfi a jika audiga idan za a rika taji giya kuke gani idan zai fito zai fito shi kadai ko sai ya makarkalo da to haka za a rika fujjar ramuni eh kamar yadda za a sa mataji a jikin audiga da kakkiya ana fuzgowa ana tajewa haka za a rika fujjar abuwan kafin ran kafin to haka za a yi wa kafin ko fasiki ko fasiki to saboda haka sai ce to min as-sufil mablul daga cikin auduga wacce take jikakkiya min al-mablul wacce aka jika ta fa ya'khudha yana gama cirewa da ya gama fuffusgoran shi za za ku ga daga cikin alamomin mutuwar mumin yayi da aka faɗa kamar yadda malam ne malam Muhammad Nasir Din Albani ya kawo a kamun jana'iz ko tarkis din ko cikakken littafin ai za ga wato yana daga alamomin cikawa husnul khatima shine wani ya kwanta bacci za ga ba ya tashi ba yana bacci za da wurin wani ma zalla yake wani kuna gurin kuma wani wani wani da muke a harkar MSS da shi na ina yin shekara ɗaya kenan bara an yi sallar magarba ana zazzaune an yi sallar ana yi rafa da shi kawai wata atishawa ya ce ana taba yana abubakar ya mutu da magariba rayuwar haka saboda haka irin wayannan alamomi ne da yake nuna mutum ya cika da imani alamomi ne amma idan aka zo fudgarar da yana ihu yana duka ko in yadda wani sai ya gutsire ma wani guri a yana cikin alama da su da khatima domin lokacin da za a tare ran fudgar da ake fudgar da ake to shi ne yake cewa bai za a kada ha da zarar ya ɗauko ran bai a kudu ha ya ɗauko ran bai za a kada ha yana ciro shi lam ya da'uwa fi yadi su wannan mala'ikun da jeji da ake gani iya gani ido yake ganin su ba za su bacci ran a hannunsa ba shine lam ya da'uwa fi yadi tarbata a yin koda da iftawar ido sakan ɗin kenan ba za su bar ba hatta ya ji aluwa fi tilkal masu a ce sun sanya ji a cikin wannan mayafin da yake da karara a cikinsa ko wannan rigar da take akwai karara a cikinta mayafi zai fi tafiya ko wani wato zani almasu wa ya kurju min ha sai wato ya fitar da wannan ran ka an ta wani abu zai rika fita daga jikin ran ka an ta ne rihin rihin jifatin kamar warin wato muji kamar warin muji haka ku da kuke zaune a kusa da shi ba za ku ji wannan warin ba amma duk mala'iku suna jin ransa na wari kamar warin muji wuji da kala wajen al'arbi irin mujan da kuke samu a ban kasa amma wanda ya fi kowanne wari haka za ta rika jin warin ran fa yasa aduna biha sai su hau sama sai su sama da shi fala ya murro na biha ba za su shuɗe da wannan ran ba ala mala'in abuta wata tawaga minal mala'ika ta mala'iku illa qalu ba ce sai mala'ikun sun ce ma hada ruhul khabir wannan wani irin mummuna rai ne duk inda aka je wucewa sai mala'ikun sun ce to wannan kamar muke ne a zo wucewa da jira da kai ginan bolan nan in warin zai kai wari kowa sai kun gaina juya ne ne har ne haka to irin haka ma hadha ruhul habib wannan wani irin rai ne mai warin gaske mai doyi sai ya kuri wani sai ce fulani bin fulani ai wane ne dan wane bi akbahi asma'ihi za su faɗi da mafi munin sunansa in ke ɗan ake ce ba a duniya sai ce an ke ɗan ne ba za su faɗi sunanka wani ɗan wani a ke ɗan mummunan sunanka da kai da shi a duniya da shi za a ci kira ka ai ke ɗan ne ko kuma yahudu ana ce ma yahudu tuwa babu kuma kana amsa sai ce ai yahudu ne wannan sunan za su faɗa kamar yadda mumini a baya can idan an faɗi suna kyakkyawa idan an zo kai za su kira shi ko da ana gaya ma sunan banza malaiku ba za su kira ka da sunan banza ba za su kira ka da sunan ka abdallah ibn ahmad ko muhammad ibn abdallah ko muhammad bin kaza da wannan sunan za su kira ka ba ba ruwan su da wancan sunan abin aka sama a wajen wasa ne a gurin ba ruwan su da shi domin kare wata yanzu ba san wancan sunan ba Allah fi karin san ma biha wanda ya kasance ana kiransa da shi fi duniya a duniya a tayun ta hari ila sama'i duniya har sai an shuɗe da shi zuwa ga saman duniya wannan sama ana zuwa sama ta ɗaya fa yustaftahu lahu sai su nema a buɗe musu fala yuftahu lahu amma ba za a buɗe ba saboda kafin su je ran baya fara penetration warin da ya fara ratsawa idan warin abu ya kai wari tun daga titi kafin a zo nan za mu fara ji saboda haka nan da nan sai su ki budewa sun makara a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa daidai wannan gurin sai annabi ya karanta la tufatahu lahum abwabu samaa cewa ba za a bude musu kofofin sama ba wala yadkhuluna aljannata ba kuma za su shiga aljanna ba hatta ya hijja aljamalu hatta idan raƙumi zai shiga fi sammil khiyadi ta kofar allura zai yi lan wa alfulan aka wasu balarabi ke cewa lan wa alfulan ne ba kenan ba zai taɓa yiwa ba innal ladina kazzabu bi ayatina wa takbaru anha la tufatahu lahum abwabu samai wa la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyar wa kadhalika najzi almujrimin yace lahum min jahannama mihad wa min fawqihim gawash wa kadhalika najzi alzalimin hakika wannan suka karyata ayoyinmu suka yi girman kai gaban me girman kai shine badal haƙi wa gamdun nani in gaskiya da kuma raina mutane ka ce wani ya gaya ma gaskiya ba za ka yi da saboda yaushe aka yi ya ka kwanan nan ba aka yi shi a gaban mu to shi ita magana da ya faɗa ka girme ta ita ba ko idan ka ce a gaban ka aka yi to magana da ya faɗa ba ita ma ka girme ta فانظر لذات القول لا من قائل والحق مقبول ولو من جاهل aka ce ka kalli magana kawai ba wanda yake faɗanta ba ita gaskiya a bar faɗa ce ko da jahili ne ya a bakar ba ce ko jahili ne ya faɗa an jawo ayar alkur'ani ka ce ayo wanda ya jarin ka ce shi ka girme to ayar ba wahayinka da aka rika yin zan makiya ce za mu ce yanzu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da nawa da hamsin da uku idan makiya ce shekara dubu ɗaya ɗari hudu da hamsin da uku ka girme ta ita ba ka girme ta ba ya jawo ayarin wannan ayarin mutum cikin zuwatul arab ba al-arab kuma makiya to maganar za ka kalla me aka faɗa gaskiya aka faɗa to ya riko da gaskiya to shi ne Allah madaukakin sarki yace wannan suka kayyata ayoyin mu suka kai ko suka yi girman kai suka yi girman kai ga barin gaskiya la tu fatahu lahu kaga ji za mu kace da fasiki da fasiki domin ba iya kafiri wannan aya ta shafa ba har wanda ya karyata gaskiya la tu fatahu lahum abwabu sama Allah yace ba za a bude musu kofofin sama ba wala yadkhuluna aljannata ba kuma za su shiga aljanna ba hatta yalija aljamal fi samil qiyas ase idan raƙumi zai fita ta ƙofar allura wa kadhalika najzi al-mujrimin Allah yace kamar haka ne muke sakawa al-mujrimi da ba al-kafiri ne ba duk wanda ya ke ne mai kibin sa da kibin Allah sai ce lahum min jahannama mihadu abinda za mu yi musu ranar alkiyama za mu yi musu kimfida ta wutar jahannama ita ce makwancin wa min fawqihim gawash saman su kuma sai ruwan wuta za- shi zai abin da zai lullube su bargon shi ma wuta ce sai yake wa kazalika najzi zalimi kamar haka ne za mu saka wa azzalimai Allah ya kiyaye to saboda haka wannan shine to sai yace wa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah madaukakin sarki yace uktubu kitabahu fi sijjin ku je ku rubuta littafinsa littafinsa yanzu a je a rubuta shi a kai shi sijjin can kasa kasan kasa shine sijjin ai ni ina ai kun ga mun faɗa a wancan to nan kuma sijjin can kasan kasa za a kai shi to ina ga kuma an dauki littafin mutum an kai shi kasan kasa shi kuma bai na za a kai shi ai sai kawai inda ya gani abinda tura suke za ku hatta a zinazine mutum ya zo ne yau mutum zai kashe shi baya nan ko in ya tsani sai ga hotonsa ba ya gani sai ya harbe shi ko wai ya fara ba shi alama don Allah wanda ya harbo hoto ya haɗu da kuma wancan baya za a yi sai abin da Allah ya yi. ya harbo hotonsa ya yi wa fata-fata ina ga shi kuma to an ɗau littafin zai za kai shi ƙasar ƙasa ina ga mai littafin sai abin da ya gani kawai to shi ne yace fil ardi sufla a can kasan kasa fa tudra ruhu bi a wurga ransa tarhan wurgawa wurgo ransa ra'ayi wurgo shi ra'ayi ai kun ga mumini zuwa kai za a dawo masa da ransa kafin ku motsa da gurin yana wato yana a sai ya rika jin karar wato takalman ku silifan shi ne a nan gurin muka ce shi yake nuna ba laifi a shiga makamanta da takalmi kenan in mutum bai shiga da takalmi ba ba laifi yayi waki ba akwai hadisi amma wanda suka karanta wannan hadisin kan mutum ya zo ce ba kyau ya za ka yi da wannan hadisi idan guri ma da wata aka yi guri da bola ba da kaya da abin nan amma wato ka shiga da takalmi ga kaya ga ga ga kwalaba ga kalan ka ji wani abu ya ma illa ba duk zaki ba za ya fito a gurin ba a gyara ba ka shiga wani abu zai iya ma illa eh amma akwai kan wani ya ga wani ba takalmi kuma ya ce akwai kuma hadisin ba takalmi in wani ya gamsu ne haka zai shiga ba takalmin ka kai ma inkari kai ya kamata ya inkari ma bai ma ba sai ya kyale ka to kowa kai ya kowa inkari za a iya shiga ba da takalmi za a iya shiga babu takalmi to saboda haka sai ya ce to fatin da rahu ruhu darhan sai a wurgoran ka wurgowa sun makara sannan sai annabi ya karanta wannan ayar ita ma wa man yushrik billahi duk wanda ya shirka ga Allah ya hada Allah da wani shirka babba ita ce wato um, shirkun akbar shi kuma shirkun akbar ita ce allazi tujibul qulud fil nar wata take dawwab wato wajabta dawwama a wuta babban shirka ba tana wajabta dawwama a wuta domin idan mutum ya mutu yana babban kirka ba zai ba da miliyan a wuta ba kuri ND ba kuri NC ba noziri ba kuri noziri tare da yan jiri Allah zai tashi idan ka ga ya fita daga wuta shi ma a ta yi rijar zamalu zai san mil khiyar a sai idan raƙumi zai fita ta ƙofar allura lan wa alfulan shi za a ga wani duk taɓar gazar da zai ya yi da bai zai shirka ba saboda wallahi in mutum miliyan za ta haɗe ba sallah Allah ba zai kula su ba Allah shirka ba shawara da muke bayarwa shine ko sabani aka yi akan kaza shirka ne wasu suka ce ba shirka bane kawai karka yi ka huta tunda abun baya cikin alƙalin islami sai ka kyale shi kawai kai harkar ka sai ka zauna lafiya amma shirka laifi ne da Allah ba baya kyale mutum a kansa ko me za a sauke wa Qur'ani da shafa da kowa ne da kai da yi da wanda ba kai da yi a ta sauke ma ai ba fi dawo da mata suke a ce ai an ba dubu saba'in wallahi Allah ba zai kula da ba domin ya mutu yana shirka to wannan shine abin da ya kamata ko da yaushe a kalla kuma a kiyaye to to shine yake faɗa a nan yace wa man yushrik billah duk wanda ya shirka ga Allah fa ka annaba kharra min as-sama kai ka ce fadowa ne daga sama kan sama fa taqtabu tsayru sai din zai ka abun ya bado suke tisgar naman sa aw ta hawi li hirihu ko kuma in ta kace yawo da gizo da kafin ya zo ya fara da da da jiwa ba fi makanin sahiqin take wawwatsa shi wurare masu nisa wanda yayi wa Allah shirka kamar haka yi domin ya ga walala ta kansa shi wanda yayi wa Allah shirka wa tu'adu ruhuhu fi jannati annabi ali ta so talami ce sai a mayar mata to kun ga ta wai dawo da ran nata a tabbata za a dawo mata shi wa tu'adu ruhuhu fi jannati sai a dawo mata ransa in jikinsa wa ya jihi malakan ana wannan gabar sai malaiku biyu su zo ma munkarun da nake da ba wanda yake cewa wala ke shi sai hada duk biyun kawai ya mace munkar daban nake daban malaiku ne guda biyu da suke shigowa cikin kabari fa yi dilisani suna shigowa sai su zaunar da mamaci fa ya kula ne lahu sai su ce da shi man rabbuka waye ubangijinka fa ya kula zai ce ha ha kamar ko ha ha ko kuma hahin hahin duk abin da yake nufi yana nufin wayo wayo kalimatu tawajjuh haka suke kiranta a larabci kalma ce ta wato firgita na cewa yana jin ciwo wayo wayo la adiri ban sani ba dan a ɗaya ruwayar cewa ma da raita ku sai mala'ikun ce ma da raita wa ma da raita baka sani ba kuma baka karanta ba ko aka rasiri baka sani ba kuma baka karanta ba ko fa yaqula ni lahu sai sai da shi ma dinuka to me addinin ka fa yaqulu ha ha ko hahin hahin wayyo wayyo la adri ban sani ba fa yaqula ni lahu sai sai ma hadha rajul ladhi bu'itha fikum wane ne wannan mutumin da aka aiko muku a ɗaya ruwayar hasu ya ce sai sun ce jiki sai sun bai da hamza muhammadu me za ku me za ka ce akan mutumin da aka aiko ma muhammad amma tuna marwayi me za ka ce a kansa bai kulu zai ce ha ha la adri wayyo wayyo ban sani ba fa yunadi munadin min as-sama sai wani mai jela a samu wani mai kela daga sama ya yi kela mala'ika kenan ya ce an kaza bai ce ƙarya yake ƙarya yake fafuri shi lahu minan nar ku yi mata shimfiɗa a wutar jahannama kawai wabta lahu baban ilan nar ku bude masa ƙofarsa ta wuta ya fara hango wutar tun yanzu wasu malamin suka ce a tun a gurin ne aka ce a yi mata shimfiɗar wuta a ɗauko daga shimfiɗinsa na wuta a shimfiɗa mar a gurin sannan a buɗe mar ƙofar jihar ne an gota fayatihim min haliha tirarin wutar ya fara su taso tun daga nan tun daga inda yake tirarin wutar ya zo ya rika taɓa a cikin kabarin nasa wata mumiha da zafin wutar ya rika zuwa yana taɓa shi wa yudayyaku alaihi qabruhu sannan sai a kunta ta maka kabarin sa amma sai mashi hatta taktalifa fihi adla'u har sai hakarkarin sa na dama da hagu ya hadu da juna hakarkarin sa idan makabarin ya matse shi sai hakarkarin sa na dama da hagu ya hadu da juna riskin sa sai zan hadu wa yatihi rajulun ana haka sai wani mutum ya zo mar qabihul wajhi mai mummuna fuska qabihu siyadi mai munanan kaya muntino rihi mai wani mai dori ya zo da wani dori a tare da shi yana wari fa yaqulu zai ce abdur bil ladhi yasuuka albijirin ka da abin da zai muna dama tunne ba albijir da abin da zai muna na maka hada yawmuka alladhi kunta tu'adu wannan ita ce ranar da ake taima alkawarinta sai ulu zai ce man anta shi wannan mamacin sai ce waye kai fa wajhu kal wajhu alladhi yaju'u bi sharri ko fa wajhu ka wajhu yaju'u wajhu alladhi yaju'u bi sharri haka kalmar take fuskar ka tayi kama da fuskokin waɗanda suke kawo albishir na sharri fa yaqulu zai ce ana mu'amalukal khabir ni ne munanan ayyukanka da kai zina da kake yi tata da kake yi shirka da kake yi duk abubuwan da kake nan suke gantaka su ne aka tayyara su suka koma wannan sai ya kuli zai ce rabbi la taqum sa'a Allah karka da shi alkiyama domin an fara wani introduction tun yanzu sai ce Allah karka da shi alkiyama kun ga shi mumini daga jin albikir yana ganin aljanna bude mai ya jiyo kashin da zai ce rabbi aqim sa'a Allah ka tashi kiyama to shi kuma ya ce rabbi la taqum sa'a Allah kada ka tashi alkiyama wa fi riwayatin a wata ruwayar sun mai yuƙayyadu da hu'a ba ko yuƙisu da hu'a ba sannan sai a kawo mata a kawo a sayyara mata a kawo mata wani ko a juyar mata da wannan da za ku wallahu kai sai a juyar mata da wannan kawai sai ya koma makahu a sam daidai wa abkan kuma kurma ya ma ba sauraro kwata-kwata wata ruwa ta aka yi wani za a kawo mata daban mala'ika dai kurma ne bebe kuma makaho baya ji baya gani ballantana ya magiya ballantana a yi magana ya rika jin daɗi ma sam babu wa fi yadi mirzabba a hannunsa akwai guduma guduma zai zo da ita a hannu shine mirzabba amma idan ka kalle ka koma wato mu'jamul wasil la ga min zabba shine guduma haka ake faɗa da Hausa amma wani irin abu ne kamar kulki na karfi wani abu da ake dukan karfe shine min zabba kamar kulki ya bu guduma girma amma dai kulki irin na yan sanda haka kaga ai ba ya bu guduma tsawo amma gajere ne to na karfe dukan karfe ake da to wannan abun shine dai mu ce gudumar da Hausa mu gani to sai su zo da guduma ta karfi lau riba biya jabal da za a ci da girman dutsen Uhud da shi duk girman dutsen suka yi matuka daya da wannan mirzabba din gudumar kada turaban wallahi ta koma yaki duka ɗaya in mala'ika ya da girman kaga dutsen Uhud aka faɗar ya ninninka tare da goron dutse suna cewa sau arba'in wanda suke faɗa to ko da girman dare ne misali ai girman ya kai girma to idan suka dace shi duka ɗaya sai ya koma gari kamar yayi fa yadribuhu darbatan sai malaikan ya rage da ki wannan mamakin hatta ya tira turaba shi ma ana duka zai koma turbaya gaba daya thumma yu'iduhu Allahu kama kana sai Allah ya mai da shi kamar yadda yake da ba za a gane shi ba ya zama turba ya ji a kuma mai da shi yadda yi fa yadribu darbatan ukhra sai kara ma duka da biyu fa yasihu sai wata kara sai hatan yasma'uhu kullu shay'in wata kara da duk wani abu na duniya sai ya ji karar illa sakalaini banda mutum da aljanna su kare ne ba sa ji mu ne ba ma ji kawai to kaga wannan shine yadda za a cire ran mu'mini shine abin da Allah yake wan naji'ati farqa naji'a shine tijjara a kai Allah ya rantsi da mala'ikun da suke tijjaran kafiri da fasiki wannan kida ce na kida yayi kuma rantsuwa da wato mala'ikun da suke gare ran mu'mini kamar an cire filin gaji a cikin mai to wannan karar kowa na duniya zai ji amma wannan bangare biyu halitta biyu mutum da aljan shi ne shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam al harani taqiyuddin yake fada yi wani fiqhu ya fitar da wani fiqhu ya ce shi za wata rana ya bada misali yace wata rana annabi alayhi na ya kawo annabi alayhi sallallahu na tafiya akan taguwa kawai an zo wani guri aka ga ta zabura ta ƙara gudu sai da ta je wani guri ta tsaya sai ya juyo cewa sabai yace hala dai nan gurin makabarta ce ko aka je yi ai makabarta kafa yace haje hawa yace dukan sa ake yi shi sa wannan dabba ta kasa tsaya a gurin sai da sabon gurin to zu a da ibnu taymiya yace idan dabbar mutum mayaka idan suka fita aka je aka yi rashin za a je dabba ta ci leda misali sai ta tile da ko ta ci wani abu cikin ta yana lalace gaba daya to abin da suke yi kaga leda sun ga ya ta fada tushewar ciki da kuma wata cutar mata musamman za ga ko dabba ce ta ciyar sai ka gabata ce ba ita cin abinci cikin ta tsiri amma ba sai an yanka ta ga na dille dukiya to yadda suke sai a je kawai makabartar kaburai sai su daure dabba kawai a ba ta minti ashirin talatin karkace mai wannan zai ta fara gudawa saboda yadda take jin duka ruguji da ake a cikin makabartar in ka dawo kawai za ka zai ka ɗauko da gaba ɗaya cikin ta ya koma wayan ba komai duk ta yi gudawa ta fito da ledan saboda haka dabbobi suna ji timagai awakai tsuntsaye duk suna ji alaikum salam na har ne eh a rai ai ba da zibu kowa ya ce da ka gane kowa ya ce da misali tunda duk wanda yake unguwar ai ya sani ni ma na sha gani tunda ai hanyar mu ce na muke tafiya sharaɗa makaranta mu dawo kuma sarar to amma yanzu iyayen mu da kakannin mu da kwanta a nan sai kawai ka zo ka bada misali da nan na a ba mu dai mun mutu wannan gudu na Eh to ai kaga nan waje da da ana sosai yanzu kabarin raka yan wannan makabartin na wajen abuwa ko na wannan na sabon gari kaga ai nan ne tuje ma tuje babban mutane da muke buga domin Allah ji da kabaru ne da akunta gurin ko eh to saboda haka wannan shi wato abin da yake tabbatuwa dangane da tsabari to bayan wannan hadisin dogo da muka biya sai ma da yace at-ta'ziya to ya yake ta'ziya wa tukra'u ta'ziyatu ahli al-mayyit an kira'anta ayi ta'ziya ga ma'abuta mamaci ai musu ta'ziya bima yazunnu annahu yusallihim da abin da ake tsammanin zai lallashe su ai musu ta'ziya da abin da ake tsammanin zai lallashe su wa yakubbu min huznin ya rage musu radadi ya ke so kai abinda zai mutu zai rage musu radadi ya ke so kai wa yahmiluhum ala riba kuma wannan abin ya sanya su su samu yarda da wato ubangiji mana kwakin sarki dangane da karbe musu wani abu da suke so da yayi wasabri da kuma yin hakuri min ma ya subutu anhu dangane da abinda ya tabbata daga annabi alaihi salatu wasalam ka kawo ka gaya musu kalmomin da za su tuna musu wayannan abubuwan sallallahu alaihi wa sallam in ka da ya'lamuhu min ma yasbutu anhu daga abin da ya tabbata daga annabi shi yake so kai musu ta'ziya ne in ka da ya'lamuhu idan ka sani cewa ga yin kalmomin da annabi ya amfani da su wajen yi wa mutane ta'ziya to irin kalmomin ake so idan kuma mutum bai sani ba ba wa yastahziru in ka sani kuma zaka iya halarto kalmar yanzu ita ake so kai shine istihzar halarto da ita yanzu cewa annabi cewa yayi kaza da kaza da kaza yayin da zai ta'aziyya wa illa in ba zaka iya tunowa ba shi ma ta yassara lahu min al-kalam shi ma ta yassara lahu duk abin da ya yassare ya sauƙaƙa gare ka nan ranci min al-hasan al-kalam min al-kalam al-hasan kada ka zanci mai kyau zance ne kyau shi ne abin da an zo bayan an je gurin mamaci a gidan da aka yi mutuwa bayan an gaishe su na wurin ku na gajiya misali ko an yi sallama to a je wa da ya zo sai Allah ya ci kansa da gafara Allah ya yaje maka Allah maka kucin sarki ya bada juriya da hakuri shi ne ta'aziya ba amma ba hauke yau sai ka gama sai ce to ai mana addu'a wannan kalmomin su ne wanda da ikhlasi a cikin su tsantsa Allah ya ji kansa ya yafe masa ya bada juriya da hakuri sai kuma an gama sai wani ya juye kalle ka ya mala mala addu'a duk wanda abin da ka faɗa shi a gurin sa ba addu'a ba kuma wannan ita ce addu'a cewa Allah ya ji kansa ya yi masa gafara ya yafe masa ya ba ku juriya wallahi ita ce addu'a amma ba hauke ya ɗau wata ko wata al'ada kun san dama abubuwa uku sun suka lalata tafiyar addinin ba hauke na farko al'ada ko kuma ka ce na farko jahilci na biyu al'ada na uku bid'a wannan duk sun suka lalata tafiyar jahilci al'ada bid'a su uku nan ko akwai wani su ne tushe su suka lalata tafiya yanzu ku auna ku gani duk abubuwan da ke shigowa wanda ya zo ɓata tafiyar am wato gawa ko kuma mutuwa idan an yi kawo ga baya wuce ukun nan baya wuce ko dai a wani abu na al'ada da wani ransa ba zai mar daɗi ba ko kuma a wani abu na jahilci wani yana tsammanin ko ma alheri ya aiwatar ko kuma a wani abu da wato kirkira wanda annabi zai ba su ukun nan ba a tsallake su duk lokacin da aka yi mutuwa to shi ne yake faɗa a nan yake to wannan kalmomin allazi yuhaqqiqul gharab wanda zai tabbatar da manufa Allah ya ji kansa ya yafe masa ya ba da juriya kaga nan ne ba zaka ga in karamin yaro ne zaka ce Allah ya ba da juriya ya sa ne ceto ne ko shi ne tajiyar yara dama domin ba alƙalami a kansa shi ko in baka ce ma Allah ya ji kansa ba oho in ka je ka ce kawai iyaye Allah ya ba su juriya ne dama ba alƙalami a kansa wanda ya balaga kuwa ta'aziyar ta kaga daban Allah ya yaje masa kurakuransa amma mutum haihuwa ne ba ana haifar da ya mutu amma wani ya je ya zauna yana ta Allah ya yaje masa kurakuransa to me ala abin da yi to shi za ka ce kai amfani da kalmomin abinda bature yi kira dicke choice of word ka zaɓi kalmomin da za ka faɗa a gurin shi ke nan kawai da yaranka Allah ya fi mata ya ba da juriya idan babba ne ƙaramin yaro ne Allah mara hukin sarki ya sa mai ji so ne a rayuwa Allah ya ba da wanda ya bi shi a kai shi ne tarbiyyar da za ko to to sai yace um wala yukhalifu shar'a mutukar bai saba shari'a ba kalmomin da za a amfani da su yayi kalmomin da za a faɗa ba saba shari'a ba yayi amma wani ya fito in ka zo yi mata ajiya ka ce to jama'a salatu annabi sha daya baya ba ka ce dai ya bace zalimi da guda bakwai shi a dama ai ba dan ka gama akai ba wai dai ya bace zalimi na ita kalmar shahada din a gaba mai dai to shi kenan to a gurin sa kai ma addu'a in ka zo amma da ka zo ba ka ce Allah ya ji kansa ya yafe masa ya yafe masa kurakuransa ya ba da juriya ya hada kan iyalansa duk wannan ba addu'a kai ba ai saboda da hausa ka faɗa ya so ya kana ta zubo larabci ko da a taura kake biya ko in ji la koro to saboda haka sai ya ce to bara mu ji gaba an usama ta bin zaidin kala kunna inda nabi sallallahu alaihi wa sallam usama dan zaid yace mun kasance gurin annabi alaihi salatu wa salam nan fa arsalat ilaihi ila banatihi sai dai daga cikin ƴaƴayensa ta aiko masa mata sai daga cikin ƴaƴansa mata sai ta aiko masa tada'uhu tana kiransa wa tukhbiruhu tana ne ba shi labarin cewa anna sabiyyan laha lallai wani karamin yaronta aw ibnan laha ko kuma danta fil maut yana kan gaban mutuwa ta aika annabi alaihi salatu wasallam aje a gaya bar cewa danta yana gargara yana ta zazzabi ko rashin lafiya ko wani abu da ya kama da wannan ya zo gargara fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace irji ilaiha ku koma gurinta fa akhbirha ka je ka bata labari wanda dan aikon da ta aiko cewa anna lillahi ma akhadha wa lahu ma ada dan Allah ku duba ba za ku je mu fassara ku je yadda annabi ya mata ta'aziya ta ne karamin yaro yace ku je ku ga mata abinda Allah madaukakin sarki wato lillahi ma akhadha da abinda Allah ya karba na sani wa lahu ma ada sannan kuma abinda ma ya bayar na sani wa kullu shay'in indahu kowane abu a gurin Allah bi ajalin musamman yana da iyaka da an yi sanya mata suna ya sanya mata ka'ida na cewa kwana kaza za ta yi ko shekara kaza za ta yi fa murha ku je ku umarce ta ku ce in ji ni faltastabir ko faltasbir kai ta yi haƙuri a je a gaya mata ta yi hakuri wanda haka shi ta nemi lada a gurin Allah kun ji ta'aziyar da annabu akwai kalmomin da suka fi nasa babu a je a gaya mata cewa abin da Allah ya karba shi ne abin da iyayen mu ke cewa kowa na haka ne ko ko ba ku suna faɗa zai ga suna ya hakuri kowa na haka ne kalmomi ne masu kyau kowa na haka ne wanda ya tafi sai ka da hakari a gyaje wanda ya tafi bai gaggawa ba mu da muke da rai ba mu jinkiri ba kalmomi ne masu kyau to da haka annabi ya aika mata yarsa kuma jikansa ko jikansa ita ce ta rasu amma ga kalmomin da ya tura ajiya bana cewa kai ka ce kalmomin irin wannan kowa na haka ne irin su ne wannan kowa daga Allah yake kuma gare shi zai koma duk abin da ka gani na Allah ne ya aro ya baka kuma ya karba ka nemi lada a gurin Allah wayan bagi ijina bu aburaini an zo a nisanci al'amura guda biyu al'amura guda biyu wayin da ta ba annatu alaihi ba ko da mutane suna bibiyar abubuwan sun saba da su to ana so ku yi zance al'amuran sun shiga cikin mutane sosai amma al'amari ne da wato ba shi da kyau ana so a kiyaye su al'awwal na farko hadisi ba auli ta'ziye fi makanin khasi haduwa a guri ɗaya dan ta'ziya a waje guri ke bantaccen guri kawai a je a zauna dan ta'ziya ana so a rizanci wannan kaddari kamar gida awil makabarati ko makabarta kawai a je a zauna a makabartar a nan za a zo a rika zuwa a ne mutane ta'ziya awil masjid ko a tara masallaci wannan ba abubuwa ne masu wahalar sha'ani na'am na'am saboda wannan matsalar da kai sai dama ai za ka za ka jafi ba a dutse ne ba za a yi sosai wannan mata a kai ya kira ka ya gaya ma banda ɗan unguwa wanda za su zauna a gefe a rika kaza kaza kaza kaza kai ta faɗa ai da ba ai shi ne abubuwan da muka faɗa da abubuwan da muka jahilci um to kaga bid'a al'ada in mun ga dama mu kara da wani mutum da san zuciya ko domin ga girin da ne fito laito na biyu ittikhadu ahlil mayyit ta'ama li ziyafati alwaridina an zo gurin ku ana ga bukauri ke ba an ji akwai masu yawo da dokali ba ba ya taɓa jiya yi da wani a rediyo cewa shi ina in aka je in je ya ce ya ce ya ce ya hani a zai ce Allah zai bai mana to ya zama zai ce Allah zai bai mana ba ya dade bai sha baro ba sai a gurin ya dade bai ci abinci da kaza ba sai a gurin dan me yasa ba zai ce Allah zai bai mana ba wani babba ne a garin nan yawa ai to sai ba ka hira da shi mai hira ta ga wallahi arijo yace ya bomba je da ya kamata kun manta lokacin da marigayi a wace yaran sai da mari a wace ta zo ta ce a kwace tabarmin na tage ko saboda kullum zo kawai kawai kawai kowa zai ne wuri jawaga sai yanzu kamar kaki waɗannan sai tattara jama'a kowa mutum ishirin kawai da wurin su da yayin zai raba qur'anin ba sai koma gefe da wanda ya iya da wanda bai iya ba ta juya qur'ani bayan gawa ya zo ziyarar gida da ya da asibitin muke daga safe da ba zama ake tun safe da kun yi kudin to a wajen rabon kudi ne za ka gane cewa wannan duk an ɗan daba wallahi su rika ɗiban jama'a mutum ya za bai riga ka ji mutum ya tura a jar wajen rabon kudi yana ba mu ma ƴan zaran nan ne kaza kaza kawai da sai gaji ta zo ta ce ta gaji a fashe tabarmin nan ina ji yayi sai har kusan arba'in ana zuwa ana da ko ka ne yaran ma biye da aka yaran ma ya ne ka ji ba ka fara banza kawai wallahi aka wai da gurin gurin sana'a Allah ya tsare dama ai shi ga ya fara kawo shi da farkon shi yake kawo na biyu daga farkon daga lokacin da mutane suka gane inclination ɗinka a farko ai ba wanda ba zai saurare ka domin an san cewa ga tsarin da ka ɗauko kai ba ka bibiyar wannan lokacin da a manyan malaman garin nan da yana nan da ransa in aka yi mawa wannan dama shi fita yake in ma yana da kasuwa zai tafiyar to wani ya zo ya ce miki baba ka ce ko baba ta haka ya ce ma ya ce kuma ka bi ni zan tunda ba ta da lafiya bai ka taimaka mun da shi ya tage masa tsaf to saboda haka wannan shi to shi ne yake ittikhadu ahlil mayyit ta'ama ma abota ba mace su rika ko abinci kun san ana yin mutuwa a tashin kafar gidan wanda ta rage a cewa aka ɗauko aka ci an ci haram an ci kayan mamata Allah kayan magada duk wanda ya ci wannan shinkafa ya ci kayan magaji Allah biya biya kayan gado ne shi za ka ga magabata yadda suke lokacin Umar bin Abdulaziz ake bada abinsa bayan ba wai iya kayan gwamnati ne baya amfani da su ba mutane da suka ɗauki irin wannan tarbiyyar idan aka yi mutuwa guri ana yin mutuwa a ta fitilan gidan ba ta gidan da kanta take zuwa ta kashe wanda take amfani da kalanzir da kanta za ta ta kashe saboda kalanzir din da ya zuba mai gidan ya shiga cikin kayan magada sai kawai a je a ji amma yanzu kawai sai a zo a ta zigila a ta fito da duk kayan abincin da ya rage su cinye bayan kwana biyu abincin suna bara ba abin da za su ci kuma abin da kai fi kaɗan ne za a yi mutuwa yanzu haka wani ya gaya mu ya ce wallahi shi mutuwar aka yi mai yake muke hira da shi kaɗan ne wanda za a yi mutuwa a tashi a watsi daga zaman makoki ba abin ka bashi idan mai ƙarfi ne dama zai zo wa mutane da yafa amma an bai da ƙarfi to sai ya ci baki Allah saboda masu zuwa cin abinci to shi ne yake cewa bi ziyafatil walidina saboda yin ziyafa shi ne yafa mai kirawun na wa masu bujirowa lil azai dan ta'ziya kawai a rika dafa musu abinci an kawo shinkafa mai tumatir buhu buhu biyar sun tashi da ita buhu biyar din da aka bawa mamatan nan bayan mutuwar kwana nawa za su suna amfani da ita eh dama ba ba kawo juna yi da Allah ka ji wa bi bu min ma razaqnakum akan laya min ma razaqnakum daga abin da na azurta ku ko ba daga abin da ba min ma razaqnahum ba ko min ma razaqnahu shi mamacin sai aka ku cinye bar kaya min ma razaqnakum ka debo ka kawo so kuke kuci ko haka bane amma ba min ma razaqnakum min ma razaqnahum ba kai ji ya kamar da gaba da yayi waya kokori ma dan kawai yana zuwa cin mu wata manufar sa alaikum salam sai ku je ku cinye kwarai kuwa ga shi nan yanzu ma za mu biya da kansa za mu tsaya shi ne hadisin da za mu tsaya a kansa yake cewa wa zalika li hadisi jarir bin abdullah al-badri wannan jarir bin abdullah al-badri ba ya iya tabbata akan abun hawa da ya musulunta wata ran annabi ya bar addu'a yace wa zai je gari kaza ya yi mun kaza yace ga na amma ko matsalar ni ina da rashin lafiya sai annabi ya shafe addu'a ya shafe bayan su sai ni ke tsaf shi ne aka ce Allah ya baiwar baiwar wato kasancewar lokacin da ya musulunta kwata-kwata bai kai kwana hamsin ba a duniya annabi ya bar duniya kwana arba'in ne ma malamai suke faɗa sannan kaga wannan tambayawa ne ai kwana arba'in sannan shi ne bayan ya warke din nan sai na umar yake kiransa yusuf hadi na umma saboda kyakkyawan mutum ne to saboda haka shine ruwaya yana cewa um kunna na'uddu lil-istima' ila ahli al-mayyit mun kasance muna irga taruwa zuwa ga mamaci muna tanadar al'adisi ma a taruwa zuwa ga mamaci wanda ni aka ta'ani da kuma yi musu abin abin nufi muna tanadar wannan lokacin da aka yi wa mutum mutuwa lokacin da za a je a yi sallah a kai mutum magabata wannan muke tanada ko kuma muna irga abuwan na udu ne istima ila halil mayyit mun kasance muna irga shine ba na iddu bane na uddu ma muna irga wato taruwa zuwa ga mamaci wata ni ta tsari da kuma yi musu abinci ba da dafnihi bayan an binne shi minan niyaha ko kuma da yin abinci bayan an binne mamaci minan niyahati yana daga kururuwar mutuwa taruwa da ake yi a kofar gidan mamaci dan dan ta'aziyya taruwar da ake a kofar gidan mamaci da kuma abinci da ake yi a kawo bayan an binne mamacin su masu gidan kenan su yi abincin su kawo su sai ce muna irga shi a cikin anniyaha shi kuma anniyaha mai matsayinsa haram annabi ya hana kururuwa ihu a rika ihu ana kuka annabi ya hana to sai ce da taruwa kofar gidan mamaci da kuma abincin da ake kawowa yake duk alayi ne muka san su da abai wa inna masunna yace ku da aka ta ku ita sunna shine an yi suna a akari ba ulmayi makutanta mamaki su aiwatar da wajiraruhu da makwabtan wato mamaci da yarin mayyifi ta'aban su yi wa ma'abuta mamaci su yi masa abinci shi bi ahun wanda zai kotar da su abin da ake so kenan da an yi mutuwa a makota to ku yi musu abinci ku kai musu ba ku je ku cinye ba gashi na hadisi ladiji abdullahi bin ja'far Abdullahi dan Ja'far sarkin kyauta ke shi ne Abdullahi dan Ja'far lokacin da lokacin da mahaifin ziyarar su bai wuce kara hudu ba shekara ta takwas Ja'far bin Ibn Abi Talib yakin mota ko da shi da Abdullahi bin Rawaha da Zaid bin Sabi su su uku na annabi yace je wani shahada wani karba an wani Ja'far je fara shahada wato ma abokin fuka-fukai biyu haka ake kiran saboda an sare wannan hannun an sare wannan duka haka yi ta kundin ba da yana rika tutar a daga ƙarshe haka ne to ɗan zai abdullahi bin jafar an ce mutum ne mai kyautar gaske lokacin da aka yi gida annabi san da annabi ya wa duniya shekarar da shida ko ta bakwai ya shiga ta bakwai shi ne aka ce saboda aljawad wani jawad ake kiransa mai kyauta ɗan mai kyauta kyauta ce ne shi ne wata rana yana zaune a lambu a wani gona kai ya shiga wata gona a hanya kawai zai tsaya wata gona zai yada zango yana tsaya sai ga wani bawa baka fata yana ta aiki a cikin gonar ba shi ba gani sai ga wani yana zaune yana huta tun da irin da ne ba ma za a tambaye ka ba mai domin kana da damar ma ka shigo gona ka tsinci abu ɗaya biyu dai ka ci ba mai kula ka kuma dama ya inganta hadisi ko cewa hakan ba matsala ba ne matsala shi ne ka je da buhu to wannan barawo ne zo amma ɗaya biyu annabi ya ce kar ma ku hana shi wannan wanda zai ɗan ci kawai a bai to ya zauna a gona yana huta yana kallon bawan Allah yana kallon ikon Allah sai wani kare yake zo da gudu yana talallaji yana zaro harshe shi kuma wannan bawan daidai lokacin an kawo magurasa guda uku abincin zaman mala uku ko gurasa guda uku kawai wannan bawan ya zauna zai ba da cike nan kare zo sa shi a gaba yana zaro harshe sai dau guda ɗaya gurasa sai wurga ba inda yunwa yake ji kawai karkace ne wannan ya haɗe bai fi ta biyun ba sai ɗauko ta biyun ita ba sai wurga masa ita ma ya haɗi ke sai ɗauko ta uku sai wurga ba sai Abdullahi dan Jafar sai ya leka kwanan sai gaba komai sai tsaya na kallon su kawai ya ce tu a zuciyar da ya ni ana ce mun mai kyauta dan mai kyauta ga wani bawan Allah ya wanda ya dame ni ya shanye da ya rufe kwano zai koma aiki zai ce malam dakata ya ce kai me zaka ci ya ce babu da wani abincin ne ya ce wannan abincin da ka gani shine nawa ni bawa ne shine nawa na safe da rana da dare idan na ci guda ɗaya yanzu da rana zan zo in kara ɗaya da dare in kara ɗaya yace to me zaka dauka ka ba wa kare kai me zaka ci sai yi murmushi sai yace kaga mu nan garin bai san waye Abdullahi dan Jafar ya ga dai ba ko kawai yace mu garin nan namu gari ne na musulmi mu musulmi ne a garin nan yace baba baba kiwon karnuka ba karnuka a garin nan tun daga karkaran nan ya to duk daga inda yake to daga gari yake ne ni za kuma yin wace ta koro shi inda yunwa ce ta koro shi annabi alaihi salatu wasalam ya nusar da mu cewa sadaka ko in dai ka ba wani abu mai hanta ka ji ka hantar wani to zaka samu lada ni za ka dauka da wai sai shiru yace malam da Allah ina uwar gidanki yace yana gida yace zo ka raka da gurinsa yace to ya kammala ya zo ya raka shi gurinsa yana zuwa suka gaisa yace da Allah kai ne mai gona kaza yace ni ne eh marmaji yace dan girman Allah ka taimaka mun ka siyar mun da gonar nan ki ta ai ba siyar wannan eh ai magiya yace donar siyar aka ce kudin da mai kudi rami dubu ɗari biyar ba amma sai da ya tiri bulin kudin sai da ya siya tun da shi ko yanzu kai in kai kake neman fili ko gida to sai inda karfin mutum ya kai amma in ya ci ya dahi zai siyar to sai ga kai ma sai da kake so ko haka ake yi sai ce amma ba ba iya gona ba har da komai na ciki har fatanya da bayan ciki duka da ciki bawon ne ta ke tsinsa sai ta ya yarda to shi sa bayan nin ka kudin ayyar jiyar ma ya dau kudi ya bani suna fitowa sai kalli bawa yace kai kuma na yin data yace ba kuma yana murna yace ba kuma yan tawa kawai ba gonan ba na war maka saboda yana so ya dame shi a cewa ya za a ce ya bi shi kyauta eh saboda haka alkhairi yake so ko ai wa bi zalika fa yadana fatin a nan ake gasa ba wajen sa riga ba ko wani abu na duniya a a nan ake gasa wajen biyayya ga Allah to wannan Abdullahi dan Jabir din shine muke da ruwa yace yana cewa hira kutila lokacin da aka kashe shi oke um kale yake lamma da na an Jabir yayin da sanarwa shine annabi sanarwar mutuwar Jabir ta zo hira kutila lokacin da aka yi masa shahada قال النبي صلى الله عليه وسلم ga abin da annabi yace isna'u li ali ja'farin ta'ama ku je ku yi wa wato um ali ja'far ku je ku yi masa abinci iyalan ja'far dan abi talib ku je ku yi masa abinci ba ku je ku cinye musu ba ku je ku yi musu ku kai musu fa kada dawo amru hakika wani al'amari ya zo musu ya shiga domin wanda yake shagaltar da su awa tawo mai ya shiga domin ko kuma abin da zai shigantar da su ya zo musu dan lokacin da aka yi mutuwa in an taba yi wa za ka gani idan da abinci akan umurhu man ta ake yi musamman ma in lokacin da za a fita da mamaci mara lafiya an fita da shi ne rangaranga to fita ake kwata kwata komai na gida wani gidan ma ba a rufe ko ba haka bane to a tawun ma ya shiga domin shi ne za ka wanda suka yi alƙe idan suka zo wannan gabar za a je gidan inda wani abu da aka kunna hija ce ko na abu da ai kokari a kai sannan gidan ai kokari a gyara musu shi a kula musu da shi kana zuwa ibana sannan kuma a yi kokarin kulawa inda abinci a kai a yi kokari a gan karasa wannan ba shine jara'ar musulunci abin da aka koyar amma mun da shi mun koma al'ada mun koma gargajiya to ita ce take janyo mana matsala to abin da za mu tashi sati mai zuwa bayan tafiya bil mayyit abin da mamaci zai iya amfanuwa da shi bayan ya mutu to shine muka ce muna so mu biya littafin wannan littafin na da na yi magana da injiniya malam malam abba na ce na yi tunanin akwai wanda ya taɓa biya na so a ce ko talkizin a kamun jana'iz ne a daidai gaban nan kafin mu shiga kitabun siyam kowa ya mallake shi mu biya ina so in ji akwai malamin da ya taɓa biya shi da kusa kuma an saurara a kamun jana'iz na albani a nan muke fada a nan to ban sani ba ina ga ko magana za mu da mai koren gida in zai iya sabon mana shi sai yan uwa tun da za su yi kariya mu ne su za mu kammala nan da mun kammala sai mu tarki su na'am amma ku ne a tanda wanda suka yi a tanda yawwa don na ga za mu yi magana zuwa sati mai zuwa mu ga me ya kamata a yi idan zai yi za mu kokari mu samar da shi zai yi masa tarzu karatun sauri haka mu haka malamin mu da farfe da awal mun tala haka yake idan muna karanta littafi da an zo gaba kawai zai sa mu nemo wani littafin zai ga an sauri an sauke to zai ga tsayin da tsamai da dama an fahimta da kyau ko tunda babu da lokacin da za mu da kan akawun jana'i mun zo gabar da za mu iya yin talhisi samari da ba mai fadin ba akwai samari dan dari yana sai da shi dan kankani to sai mu kokari mu biya shi to insha Allah ta'ala da shi mai zuwa zamu fara saki abin da muka yanke sai mu ji kuma abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba